النبيين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعطيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيا منتهى آية فجن الله سبحانه وتعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور mun faɗa a lokacin cewa mutanen iyalan saba irin nemomin da Allah ya musu da fari suka zo suka yi butuli Allah sai ya ɗaga wannan ni'ima da nemansu su suka zo bayan Allah sanya musu zango zango zango zango da za su ringa futawa tun daga ma'arif sun sun fita daga ƙasar Yaman har su isa Baitul Maqdis a Sham an ajiye musu zanguna ɗaruruka wajen dubu hudu da ɗari biyar amma dukka suka ga cewa wannan garurukan kuma duk suna tafiya a cikin dausayi ne ga ruwa mai sanyi ga inuwa ga kayan abinci ba sa bukatan komai sai dai tafiya ɗin kuma ba tafiya mai wahala ba an ajiye musu kowane zango ma'ana tafiya na kilomita biyu uku an aje musu inda za su sauka tafiya ta kilomita biyar shida akwai inda za su sauka haka aka yi musu don su huta amma da daɗi ya yi musu yawa faƙalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu ba'id baina asfarina ka sanya tafiyar mu din ta yi tsawo wannan gundayen tafiya din nan mara wahala ba masu ka busar da itatuwan da suke hanyar wa ita dausayin ma ka ta zama babu mu shiga cikin dogon tafiya da sahara ya zama haka shine Allah yake cewa zalamu anfusahum ba wanda ya cuce su su suka cutar kansu dan Allah shine buwayar duk abin da ka nema Allah zai baka in kace kashe ni zai kashe ka kace raye ni zai raye ka haka yake to tun da dai kana neman mutuwa sai ya kashe ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanna yanna ahadukum al-mauta lidurrin masathu wala bud fa in kana la budda an yaqul falyaqul allahumma hayyini ma damat al-hayatu khayrun li wa mawitni ma damatil mamatu khairan li idan kar ɗayan ku yace dan ya shiga wahala yace Allah kashe ni a'a yace idan lalle sai yayi irin wannan addu'a to yayi addu'a ya rika cewa ya ubangiji idan rayuwa ta fi mun alheri to ka raya ni ka sauƙaƙa mun rayuwata idan kuma mutuwa ta fi mun alheri to kira ni zuwa wajenka amma kar ka daina cewa Allah kashe ni dan ya kashe ka to me ka me ka shirya kanka me ya za ka je ka talar ka sani in ka kashe kanka din in ba wani abu ne ka talar da karfi ba to in ka mutu me ya za ka samu to domin haka su kuma maimakon su koyi shi dama butulai mutanen da ba su da kirki irin addu'ar su kenan idan suka samu alheri sai ka ga suna istijal suna duwa'u shar sai su nemi shari akan alkhair sai kaga su nemi abu asara akan alheri ba ka ganin Qurayshawa da za su je Badar suka je Kaaba suka roki Allah suka ce Allahumma in kana hadha haqqun min indika famtir alaina hijaratan min as-sama suka ce fitan da muka yi in dai Muhammadun nan annabi ne naka na gaske to kashe mu zubo da sama a sama a kanmu zubo da dutsuna a kanmu a sama ya kashe mu wannan ba addu'a ka nemo akan kashe ni bane ah maimakon kace Allahumma in kana muhammada haqqun min indika fahdina ila sawa'is sabil maimakon su ce ya ubangiji dan muhammadun nan gaskiya ne annabi ne daga gare ka to ka nuna mana hanyar tabarkin sa din mu bi ba ya ji daɗi ba daga ce in muhammadun nan gaskiya ne annabinka to kashe mu to muhammadu ya zama gaskiya ba ba sai a kashe su ba to kaga kwaye ya roƙa kansa wannan addu'ar ai shi ne ya roƙan makansa to domin haka ba a so kana roƙan makanka addu'a da ba kyau ka rinda roƙan makanka addu'a mai na alheri to kaga wayannan da suka roƙan makansu addu'a mara kyau suka ce rabbana ba'id bainana wa ba'id baina asfarina to Allah ya ce wa zalamu anfusahum suka cuci kawunan su da wannan addu'a faja'alnahum sai muka sanya su a hadisa suka zama abun hira na mutane suka zama abun da kowa za su rinda hira a kansu wannan mai magana a kansu kai wayannan kasar da sun sha ni'ima da wayannan mutanen da sun shiga kaza ai da suna kaza kasan kaga sun koma hadisi sun koma zance ne kawai shikenan sun koma hira wadaha wajanahum ahadisa wa mazaknahum sai muka da kuma suna waje daya dandunan su dukan su ɗan uwa a waje daya kwanta tare su tashi tare sai kuma muka rarraba su wa mazaknahum kullum mazaknahum dukkan su muka rarraba su wani mutura shi can in ya tafi shi ma ya'yansa su rabu wai sun sun tafi can ya'yansa su ma su rabu ya'yan ma sun tafi jikokin su rabu suka zama watsattu a duniya muka watsar da su wa masaknahu kullum masak ai muka rarraba su ta ko'ina muka zaman muka muka fatar da su inna fi zalika haqiqa wannan abin da ya same su la ayatin ya kai abin wa'azi gawa ga kulli sabarin shakur duk wanda yake da hakuri da yin Allah zai san cewa Allah mabuwayi ne mai yin abin da yake dama a cikin su duk wanda ya je ma ya samu kansa a cikin irin wannan abun mai hakuri sai ya ƙara hakuri ya gode wa Allah to wannan abu na biyu da ya same su ne shine walakad sadaqa alaihim al-iblis zanna hakika duk wanda ya bi iblis duk wanda ya bi shedan to zaton shedan ya tabbatu a kansa saboda shedan ai ya zata cewa dama la agwa innahum ajma'ina ba ai zato ne ya san musakbal ne ai bai san musakbal ba wa bi izzatika ko ba haka yake ba la'abu innahum ajma'in wadannan na rantse da girman ka sai la ufattikan na wani waje ce la ufattikan na zuriyarka a yace zan zarraba zuriyarsa zan shige su wala amurannahum la ufattikan na azanan an'ami wala amuranna wala yughayyiranna khalqallahi zan sa su sun saba maka su abubuwa duk wannan aizato ne bai da wani fawa da zai yi wannan abubuwa illa zato shine Allah ya ce duk wanda ya bi shedan to zaton shedan ya tabbatu a kansa duk wanda ya bi shedan zaton shedan zai tabbatu a kansa yaushe zaton shedan zai tabbatu a kanka idan ka guji zikirin Allah idan ka guji Allah idan ka guji aiki da abin da Allah ya faɗa idan ka guji amfani da abin da Allah ya baka idan ka bar kai kai ka abin da Allah ya hana ka to kana tare da shedan koyaushe shedan zai maganin ka waman ne Allah yake cewa waman ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu shaytanan yakunu lahu qarina wa sa'a qarina hakika duk wanda ya nisanto da horon Allah duk wanda ya nisanto da Allah ma'ana nisantanka da Allah shine nisantanka umarnin Allah nisantanka daga hanin kusantanka daga abin da Allah hana barin abin da Allah ya ce ka bari yin abin da Allah ya ce ka yi to kai da shedan kun yi nisa amma idan kana so ku kusa kai da shedan ku zama kusa to kar kai abin da Allah ya ce ka yi ka aikata abin da Allah ya ce kar ka yi to zaka ga kanka kai da shedan ko yace ku kwanta tare ku tashi tare ku yi wasa tare ku zauna tare yuhi ba'dukum ila ba'din zukhrufal qawli gurura dan za ku zama shaitan na mutum sai kanu da shaitan na aljani shayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhraf al qawl to shine duk wanda ya shiga wannan kwa ya shiga zaton shaitan shine walakad sadaka alaihim haqiqa lakad saddaka ya gaskantu alaihim gare su iblis zannahu zaton iblis ya gaskantu gare su fattaba'uhu sai suka bi shaitan illa fariqan sai dai wani sashi min almu'minina sune wanda illa ibadiya minhum mukhlasina dinnan sune shedan koyaushe mutum ya bi shi sai ce shikenan idan kiyama mata shi ta ci kace shedan shine ya batar da kaje ta ka gani wala ta dumuni walumu alfusa kada ku kuka din ku kuka da ku ina kuka din وعدكم الله وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي علي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم إلا أن دعوتكم وعدكم الله وعد الحق الله يمكو القول ده gaske wadin Allah a harshen annabawansa na gaske yayi muku ni na zo na yi muku ƙarya wa wa'adukum fa akhlaqtukum na yi muku wa'adi wa dibala kitawa kuka bin wa ma kana li alaykum min sultan ba da wani ƙarfi akan ku duk wanda yake ta wai shedan ne ya birkitar da shi wallahi ƙarya yake yi shedan ba yi sai birkitar da dan adam ba shi da kanki da shi ya faɗa wa ma kana li alaykum min sultan ni ba ni da wani fawa akan dan adam dan adam yana da fawon da zai kare kansa daga shedan ni ba ni da fawon da zan ka zan zan zan rikitar da ku babu mutum ya zai rika cewa wallahi aikin shedan ne wallahi aikin ka ne ba wanda yake shedan eh dan shedan laysa lahu sultan in a aha inna masultanu ala alladhina yatabau wanda suka bi shi to shine shedan yake da karfi amma kafin ya bi ka ba ka da wani shedan ba ka da wani bai da wani fawa shedan bai taba zuwa ya ya cire ka daga hanya amma ya same ka kana waje ba barawo yanzu ya zo satan akuya wanne ne zai sata ko kuma kura ta zo kama akuya ai akuyar da ta barbarke ba ta tafiya cikin jama'a ba ta tafiya tare da in wanta tana nan sharida koyin ce ita tana tafiya ita kadai ai ita ce kura za ta bi ta kama ai ba ta ba ta kutumbala ta shiga cikin cikin garken sai dai na waje waje din to shedan kuma haka ne ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta alaikum bil jama'a wa man shadda shudza ila an-nar kawai shi ku zama kuna tare da mutane domin ne yadullahi ma jama'a hannun Allah yana tare da kare na jama'a wa man shazza duk wanda ya kebe kansa to za a kebe shi zuwa wuta ma'ana shedan zai ya shi ya je ya bi ya je fada shedan to kaga ya je bi shedan wala ma ku ya al'amru idan lokacin da komai ya kare aka shiga cikin wuta yan wuta suka shiga wutansu shedan ya zo aka ake masa kujeransa na wuta ya zauna sai su dinga ce ai kai ne ka bace da ba kai ne ka bace da kai ne ka sai ce ai sai ce wallahi kar ku yi wani tsoro wa ma ana bi musrafikum wa ma antum bi musrafi ni nayi kuka da ku ne nayi kuka da ku ya za ku kuka da ni lumu anfusakum wala talumu ku zargi kawunan ku kada wanda ya zargi ku shiru kun gani Allah ya aika muku da annaba wa'ada kuma da haq in kun bi annaba za ku shiga janna ku kibi wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li babu da kuka yi babu da nayi kila kawai nayi muku kuma ba ku gani ba annaba kun kuka a bayan kun ga muku da kun ga malaman suna kira duk kun yi kun yi kunyan kashi kuma yanzu ni da baku ganni ba baku ji ni ba baku san kala ta ba dan an ce mun wannan ni ne wannan ne shedan yanzu ku gani ku ce kai ni gabatar da mu eh ai ku ga gani kuma an tafi musalafiya wa ma ana bi musalafi ni na ku ga ku ku za ku zo kuna ku kada ne a dala ku shiru kawai mu dandana kudan mu manyan mata in sun ga manyan su ma sai su ce haulai ku ba ba ku ba su yi gidi ban min al'azari wai nan su su ne su ne su ne su ne manyan mu a rabu da azaba ya zama bibi Allah ya ce ku shi ba wani babba ne dai ne ku bi kullun dai dan kan ku azaba bibi za ku samu kowanne ne annin kamar azaba to kun san wannan azaba da aka ce bi fa ina za su samu azaban waye ne ɗaya ɗaya na su to ɗeba ya namu ne na ‘yan aljanna saboda mu muna aljanna ba za a bar rubuta an yi mata wadi ai la'am da anna jahannama ko ba haka Allah ya faɗa ba yayi wa'adi yace wallahi sai na cika jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in ba tunda Allah ya wa'adi sai ya cika ba zai bar gurbi ba sai ya cika jahannama ko to sashi na na na mutane da jinni da suka bi Allah suka shiga aljanna To, waye zai cika gurbinsu na wuta? ‘Yan wuta ne, ‘yan wuta su ne za su cika. Su kuma ‘yan wuta suna da aljan, akwai, akwai gurbinsu aljanna, su kuma za ba mu. Liman khaba maqama rabbihi jannata. Duk wanda ya ji tsoron maqamin Ubangiji, duk wanda ya bi Allah, ya bi annabi, ya yi abin da Allah ya faɗa da annabi ya faɗa, zai samu eh zai samu jannata ha wal bal khaba maqama rabbih jannata idan idan ka zo ka ce a wannan aljanna daga ina za mu ce wannan aljanna ya ubangiji daga ina sai ce tilkum aljanna uristumuha wannan aljanna gado ne na ƴan uwanku da suka wuta kaga su ma sun samu da ifa kuma da wannan kan mutum ya zaci ba wai aljanna dan ta cika ne Allah zai sa mai wuta da duk duniya za su zama musulmi suna da gurbi a aljanna da duk duniya za su zama kafirai suna da gurbi a wuta Allah ya yi daidai saboda shi mawadaci ne ba wani abu ne daga baya sai ka ga zahiri ya rage za ka ce wani ƙara ɗaki a dama an yi su haka nan duk ɗan aljanna suna da guwa wajen wuta ɗan wuta suna da guwa aljanna wanda ya ki wanda ya so ya shiga aljanna wanda ya ki ومن شاء فليؤمن ومن شاء to domin haka walakar saddaka alaihim iblis hakika ya tabbatu gare su waɗannan zannahu zaton iblis akan su fattaba'uhu sai suka bi iblis illa fariqan sai dai saki min almu'minina na daga mu'minai na'am وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ to domin haka ku sani Allah ƙara cewa wa ma kana lahu bai zamo ba ga shedani alaihim ga mutane ba shedan ba shi da iko akan mutane min sultani wani karfi da zai juya mutane dan sultan shine karfi karfi shine sulta kun an ce sulta ana nufin karfi shine abin da ake kiran sultan da za ake kiran sarakuna salafi ai ba su karfi ne wa ma kana lahu ai shedan ba shi da shi alaihim akan mutane min sultani ba shi da wani fawa Allah ya ce iyaka mu bar shi إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك domin mu buwa ce a cikin mutanen wanda ya yarda da lahira da wanda kuma bai yarda da lahira ba yana da shakku da samuwar lahira saboda wanda ya yarda da Allah ya kaunaci Allah ya bi Allah ya gaskanta annabawa ya bi annabawa ya yi aiki da abin da Allah ya ce yayi ya hana daga abin da Allah ya hana shi to hakika wannan mutum ya yarda da lahira ya yarda da lahira ba haka Allah yake ba ha wala kun bi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarju eh liman kana yarju Allah wal yawma in kana son lahira to kaga zaka bi Allah zaka bi annabin Allah ashe kenan gobe kiyama zaka shiga tare da su ulai kama annabi ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما كاكبا يقدم قومه يوم القيامة وأوردهم إيه النار ليس الورد موجود domin haka kusan cewa Allah subhanahu wataala yayi adalci anan to shine cewa ma kana lau shedan ba ku sani alaihim akare ku ay adam min sultanin ba shi da wani karfi ba shi da wani karfin da zai rinda juya ku ba shi illa mun yallaci yana tumbulike a cikin ku yana abin da ya dama illa li na'lama man yu'minu bil akhirah wanda zai ya yarda da samuwar akhira domin ya danganci Allah ya kaunaci manzanni ya kaunaci littattafan Allah ya bi su mimman huwa min hadhi shakka wanda kuma yana shakkun tashin kiyama wanda zai dinga cewa man yuhil izama wa hiya ramim ai waye zai iya tada wannan itace kai ma wannan kashi bayan ta rube ai kaza kaza laysa la illa mautatu dalula ai mu in ba mutuwar ta bari ba ba wata tashi da zamu yi kuma kaza kaza to irin wannan sune wa rabbuka kusani ubangiji ala kulli shay'in hafiz yana sane da komai kuma yana kiyaye komai da komai ubangijinku Allah subhanahu wa ta'ala na'am قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير domin haka ya annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ce musu kul ce musu udu allazina da'abtum ku kira waɗannan da kuke bauta musu facen ni wanda kuke kurarin cewa su ne suka halice ku kurarin cewa su ne za su zama shufa'akum inda Allah kurarin cewa su ne za su kwato ku daga azabar Allah kurarin kuna irin wannan kurarin da baki ɗaya to ku kira su mana min dunillahi facin Allah to ku sani cewa ko kun tashin duniya kuna kiran su la yamlikuna misqala dharrat ba sa mallakan wani abu daga cikin ikon Allah ko a cikin halittun Allah in Allah ya so ya daura musu wani abu wayannan ba su isa su kare ku koda koda wani guzure daga cikin guzur tsoron zarra ba gutsire daga cikin gutsurun zarra ba su isa su kare ku ba kusan da wannan miskala zarrati kin samawati a cikin ikon Allah sama ne zai sauko muku wala bil amdi in aka sane za ta sane ku wama lahum fihi ma a cikin wannan halittar samai da kasai da abin da suke cikin su gabaki daya wama lahu wama lahum fihi ma min shirkin Allah bai da abokin tarayya sama Allah ba shi da abin tarayya wajen halittar samai da abin da suke cikinta da kuma kasai da abin da suke doronta babu ko ɗaya wanda yake wa Allah shirka a cikin ma'ana yake kamfani da Allah da zai ce mun haɗa tare akwai wani butsiren da na taimake ka na muka yi babu shi babu shi wa ma lahu hakan nan Allah ba shi da kinni Allah kusan ba shi da kinni minhum daga duk wayansu abubuwan da kuke kurari min zahirin wani wanda ya bashi goyon baya ya taimaka masa wajen halittar samai da kasai da abin da suke ciki bashi da kinni bashi da abokin tarayya bashi da wani wanda zai zo ya haɗu da Allah subhanahu wataala yayi a cikin ikonsa ya ce zai waja na'am ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير
تنمي أن كسني يقدم كسني با ولا تنفع الشفاعة عنده ba wani wanda ya isa ya nemo lamini a wajen Allah sai wanda shi Allah ya yarda illa man irtaza min rasul sai wani wanda Allah ya yarda yake wayannan su yi shafa'a cikin bayansa annabawa ne siddiqin ne shuhada ne salihan bayi ne waliyai ne iyaye ne yara ne qur'ani ne dukka sai wanda Allah ya yarda sai wanda Allah ya baki gobe kiyama ba wani a hadisi dogo da Buhari da su Muslim da a sunan duk sun zo hadisi sai manzo Allah yake cewa gobe kiyama idan kiyama ta tashi duk za mu gudu mu je wajen baban mu Adam idan muka ga irin tashi hankali da yake muka same shi saboda tashin hankali ne gobe kiyama Allah ya nuna gobe kiyama tashi hankali ba na wasa ba yake cewa inna zalzalati sa'ati la shay'un azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة أنما أرضعت وتدع ذات الحمد حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وبك يا مئدي الله إن زلزلة الساعة لشيء عظيم girgizan ƙasa da fitowa da mutane za su yi gobe kiyama kai abu ne mabuwayi abu ne mabuwayi to sai yana buwaya yana buwayantar da hankali yau mata rauna a ranar kuka ganta don ranar za ku ganta ainihin yakin ka san yanzu din ilmin yakin ne muna yanzu din cikin ilmin yake amma gobe kiyama ayyukan yake ya zai ce la tarawna summa ilmin yake summa la tarawna ayna yake za kun ganta yanzu duk wanda ya yi da lahira ai kawai ilmi ne ya ji labari ne an gaya masa imaninsa ya bashi cewa bayan wannan rayuwa akwai mutuwa bayan wannan mutuwa akwai tashi bayan wannan tashi akwai hisabi bayan wannan hisabi akwai sakamako ko ya zama aljanna ko ya zama wuta duk da mun yarda da wannan din wannan ai a ilmance muka yarda amma ba mu gani ba to gobe za mu ganta ainihin yake kun san abin da ka gani da abin da ka ji ƙarfinsu daban ne abin da ka gani ba shi ya zama zala ya ce wa laisar khabaru kan mu'ayi duk gaskiyar labari ido gani ido ya fi wannan ya faɗa ne a lokacin da musa da allah ya ce masa kada fattanna qaumaka min ba'di Allah ya ce masa a bayanka mun fitini malamin jarabci jama'anka da bautawa dan mariki amma duk da haka wa akhazal alwa wa fi nusxatiha hudan ya ya abi at-taura bai jebar ba duk da ya ji labari kaga Allah ne ya ga masa labari ya san kuma wannan labarin ilmun yaqin ne wannan labarin labari ne na tabbata tunda Allah ne ya ga masa ba tantama ciki ba wani shakka amma duk da haka wa akhazal alwa wa akhazal alwa amma da yazo ya ga yakifuna ala zinamil ha wa sai jefar da ha ya jefar da at-tawra al-alwa da ya gansu sun suna bautan ha ashe abin da na shine manzo Allah ya ce walaysa walaysa al-khabaru kalmu'ayyan ai labari koya yake ba kamar gani ido ba Musa dai ga duba Allah ne ya ga masa ya san abin hakika ne amma lokacin yayi hakuri amma da yanzu ya gani ido ya nuna masa a'a to shi yasa Allah yake ce mana yanzu din ilmul yaqini ne duk wanda ya yarda to amma gobe din ayyul yaqini na'am gashi nan kuri kuru da buzu kun ganta na'am to a wannan tazhadu kullu murta'atin an ma'afa duk uwa za ta jefar da ɗin tana uwa tana cewa waye uwarka ni da kai aiki mai ƙari a duniya yau mare ya fiye marko min afihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kullum mai yin yin hudu yawa ne ta biyu kawai na gaban sai kowa ta shi ta ishi kamar abin nan san kila ne wai yayi tafiya wani gari aka ce masa ga gaggawa bai sallah ya rasa da zai faɗa sun gan shi da manyan rikuna da rawani suna zaton malami ne a shi ke ne jakawo sai ya tsaya Allahu akbar ya san da yana kafara ya yi kafara hudu ya gama sai dan wansa da suke tafiya gare shi kai me me ka karanta ne ce me zan karanta ko yanzu kawai kafara kai kafara yake yi na yi kabbala na ce ne haka ta ishe ka mu mata mu tashi yace haka ta ishe ka to mu mata mu tashi yace da ka zo ka muta cikin wannan jahilai mata ka ta ishe da Allah ya sanya mu ne masu yi maka sallah mu mata mu tashi kowa tashi da ishe yace to me zan faɗa ne da sai malamin na kame shi wa dake zuwa kamar wannan ne to dobi aka gobi kiyama kowa tashi za ta yi shi kowa to shine manzo Allah yake cewa duk za mu taru mu jojin baban mu Adam za mu ce baban mu Adam wannan ranan fa yaya dan rana ce wacce ga ta nan Allah zai bar sifofinsa ba zai yi gida Ar-Rahim da Al-Jawad da alkarim da saura'a almuntaqimul qahirul muqahhar jabbar da shi da jabbar almuntaqim qahirul muqahhar duk malaiku sun kwanta suna sabbuhun qaddus sabbuhun qaddus sabbuhun qaddus yace limanil mulkul yawm kwartaro wai kalaba ne ki ta sarki ado ado zan tsaya kusa da ado ce ka ce gani na Allah ji kasu to shine Allah zai ji waye sarki kawai zai shi waye sarki sai ba kansa amsa ya ce lillahi wahidun to kaga bai ce wahidul karim ko latif wahidul qahhar a lokacin ba sai baba mu azo ce ni na fita kwa tanna kuma zan sa ku tafi da Allah wajen wa zamu je to ku jojo no ba shi ya kawo ku ba dan karafa idan an kai ku ba zai bar ku ba ya san ka aifan sai sai mu baban mu no gayya gayya gayya ta kai kai Allah taurara musu karatu banda mutum ta kwatara ba wanda duk wayar da nayi ba ta lokacin da nayi in aka tambaye ni me me nayi an ba ni lokaci ban yi abun kirki ba to ina zan ku ku da doje Ibrahim ba yace shi shi ne baban ku inna ba ku Ibrahim ba ya shi ma dauka kansa shi shi baban ku ne ba ku je wajen maza sai mu je wajen baban mu baban mu kai kai Ibrahim kai sai ce abu ‘ya'yan na yi laifin guda ni dai a gani na daidai ne amma a ganin wani su za su gan kamar laifi ban san wajen Allah ba sai na ga an yafe mutum ya ce na yi ƙaryar hikima guda biyu ɗaya lokacin da aka ce su zo su je bautar bautan gumata wa nazara nazara ta ila sama fi nujum qala inni saqimu lokacin da ya kalli sama ya ce kai ni ba na jin daɗi kai na yana ciwo ba zan ba abin da ya same ni ya ce ba na son je bautawa yana karami babansa ya kama shi za su je wajen bauta gumaka sai ce sai ya kalli sama ya ce baba ni ba kai na yana ciwo ba zan iya zuwa ko ya ce to koma gida ya ce to kaga ɗaya kaga dai nan ɗaya bai ma balaga ba ba ya ɗauki shi ƙarya to amma gaskiyan ƙaryan abu shi ne gaskiyan mu to na biyu ba da aka ce man bala hada bi alihatina ya ibrahim yace kabiruhum hada bakin ko shine faraga alaihi dalban bi bin duk shine ya kakkare musu kuma ka da aka ce suka ce man bala hada bi alihatina aka ce akwai fata yuzkuruhum yuqalu lahu ibrahim fatu bi azo da shi alamara wajen jama'a aka zo da shi ya ibrahim man bala hada bi alihatina yace kabiruhum hada fasalu ba babban su dama ya fafasa duka ya bar babba guda ɗaya sai ya daura abun tsaron a fadar ya ce to ku tambaye shi wa rajabu ila anfusihim su da kansu suka dawo suka yi kokun ce ha ba ibrahim ba ya gobe ya ce uffin la kun kun ma da ku nuna bin kudin nan da ku da kida ya ce kun san ba zai ya ko kansu ba za su kare ba kuke bauta musu wai za su kare ku sau kayan banza wanda ba za su kare kansu ba la yamlikuna li anfusihim darran wala nafa ba za su iya kare kansu ba balle su amfane ku zo ku tawai sunne za su amfane yace to kaga wannan guda biyu haka yana kariya bane hikima ne na kira zuwa ga Allah to amma duk da haka shi yana ganin laifi yace to mu je wajen wa ba wai ku kyale mu haka ku je wajen Musa kalimullah shi mai zance mai yake da Allah ba wani wanda yake jin muryar Allah Allah yayi hira da Allah sai ku jojo sai mu ya kalimullah ya Musa gashi mun zo wajen ka yau ne kai mun shuru laifin da nayi ma ku an yabe mu na kace bakibe gashi na ciki a taura man ka talakan sabbi gairi nafsi baka annama ka talakan nasu jami'a gashi Musa na kashe bakife fa wa qazahu fa qada alai na buge shi abu ko dai ku dabi to ina da ku jojo Isa sai mu jojo annabi Isa to shi bai da laifin da yake ba wani laifin da yake da wannan shi ba zai ce ga nayi wani laifi ba sai ce amma wannan mukamin ba na ba to ina za mu je ce ku jojo babban mutum can sai sai ya nuna sai mu jojo Muhammadu Rasulullah shi ne muka je wajen annabi Muhammadu sai ce ana laha kwarai ne ku daya yace sai in je in yi sujada a gaban zaki yace in sujada do an ba sujada yace a ringa sanar da ni Allah yana sanar da ni wayansu muhammad wajen wayansu tasbihi wanda ban taɓa yin su ba duniya yace za a sanar da ni yi tai yi tai yi tai yi tai yi tai yace zan dau lokaci ina yi sai ya ce Muhammad daga kan ɗan farasa daga kan ne kake so shafi ta shafa ka je salto ta tambaye duk abin da kake so zan baka sai ce ina neman shafa'a shafa'a wa yace shafa'a umma yace to na baka to shine yace zan zo ba zan yarda wani umma ta riga ku shiga aljanna ba sai annabawa yace annabawa da zan za su fara shiga aljanna yace bayan annabawa ba wanda za su shiga aljanna sai umma ni kuma ba zan shiga aljanna ba sai na ga ƙarshen umma na da za su tafi zai shiga aljanna a hadisin abdulrazak shi ma hadisi ne sahi yake cewa duk annaba za a aje musu kujernu haske sai a tafi da su aljanna kowane annabi ya haku jalansa da haske sai aljanna yace ni sai in ki hawa sai Allah ya ce Muhammadu kai ba baka hawa ba sai ce eh ba na so in bar umma na a baya ya ba za ka bar umman ka ba ba eh ina so in ga an yi min hisabin su a ido na Allah ya ce kana da tantan cike da yake ko kadai amma kai mun wa'adi ina so wannan wa'adin an ganta shine ne yace kace mun wala son fa yau sai rabbuka fasalu yace ubangijin ka zai baka a cikin umman ka abin da zai sa kai farin ciki wanda zai sa ka kai yarda ka samu farin ciki yace yana da wannan yace wallahi la arda law qatiya ahad min ummati in ɗaya daga cikin umma na shiga wuta to wallahi ban yarda ba to wallahi baka baka faranta mun rai yace sai in je akwai mutane da aka ba su ticket na wuta sai in je wajen maliku malaika malaikan da yake kula da wuta zai ce ba ni wannan su kuɗin ba ni wannan ticket din gabaki na umma ne sai kalba sai ce mun zo ku tafi aljanna sai ci wannan mala'ika sai ya ce Muhammadu ma abqaita li gadabi rabbika bi ummati yace me ka barwa ubangi me ka barwa kushin ubangijinka a cikin umma yace ba zan bar masa ko akwai sauran mutane a azabta amma umma na yace sai na ga mutum na ƙarshe ya shiga kafin shiga to wannan shine shafa'at tukunan wannan ya kare ni tuku zai shafa'atul kubra kamar wanda ya zo a cikin hadisi Ahmad wani sashi sai zo a cikin Muslim sai kowa ya shafa'a annaba suka yi shafa'a shuhada suka yi shafa'a siddiqin suka yi shafa'a salihai waliyai qur'ani iyaye yara mata maza kowa ya yi shafa'a ya gama sai Allah ya ce kowa ya shafa'a sai tambayi mala'iku ya ce ya kowa to sai ce to sai shafa'atu alhamar rahimi sai nawa shafa'a sai ya ce to mene shafa'a ita ku shiga cikin wuta ku dubo mu wanda yake da ko da gutsure na gutsuron zarra na imani a zuciyarsa ku kawo yace sai sai a ji a nemo a kawo ni mutum sai a ce masa sai Allah ya ce masa kai wannan dan imanin naka kamar gutsure din na dan kankani ga gina ba gani din ina ba ka da wani aiki mai kyau dan imanin ka ne zai saka janna ba sai ka da aiki allazina amanu wa amilu salihat to sai ce wallahi wani ni ba da wani aiki a duniya wanda har zan nuna maka in samu yardanka ban kai ne ka tuna sai tuna sai akwai wani abu ne amma ni ai wannan bai kai wani aiki ba yake kamar ah yace ni da duniya dan kasuwa ne to a kasuwanci da nake yi ba na tsangulawa wajen siya ba na turkusawa wajen siyarwa rajulun samahan fil bai wa samahan fil shira in zan siya ma an ga mu abu wannan naira dubu misali ba zan zan ce naira ɗari wannan ba ai ba mutum bane ba irin wanda yanzu ya kasa su na san ka san annabi yace duk dan kasuwa a gaban wuta zai tashi gobe kiyama dan kasuwa ba duk dan kasuwa a gaban wuta za a tashi saboda hali yan kasuwa duk hali yan wuta dan in ba dan kasuwa ba yanzu nan zaka sai kirbi na wajen naira dubu biyu misali wani bukata ya kama ka ka zo gida ka gudu ka kai masa kirbi nan ne na yanzu ba da na siya ina so ka siya bukatar ta a waje na kuwa ka siya wannan to kai gani ai wannan na daina sayar da ita dade ai ba a nema ma to da ne kace ka da mutum to ga gari biyar Allah zai ce maka ga naira gari biyar yanzu ba na a kai ni ba na so in to auto ba ka siya ni ba sayar maka da wannan ba na sayar da irin wannan yau shekara nawa zai sayar ma ɗari biyar ko kuma ka koma gobe ka je ka ce kana so irin kaɗan sai ya kawo maka na kan fa sai ka ce na zai ce dubu biyar ka ce haɓa sakarin jiya na siya dubu biyu ka zo ka ce sai ɗari biyar ka siya waje na jiya ɗari biyar kuma yau ka ce dubu biyar a waje na ni na ja wajen ka wannan yau shekaran ta nawa a cikin kaya ba ma ma fito da ita saboda wanda ba su san darajanta ba kar ma su ganta saboda yanzu kai ka faɗi sunanta to na san tunda ka faɗi suna ka san darajanta kaga na san talaka shi ma ka so bayar kai ya kai to ka mu hudu to wannan umma dan wuta ba wai zai yi wani dan Allah da Allah cikin cikin dari yan ka so wannan hadisi kashi cikin cikin to sai zaman da Allah yake gobe duk ya kasu a gaban wuta za su tashi sai mutumin kirke a wuce da shi aljanna dama wanda dan wuta din shi to a wannan hadisin shine sai shi wannan din yace ba na tsambulawa wajen siya ba na tursuta wajen siyarwa to shine sai Allah ya ce to kai ma kana yi wa bayi nan bane balle ni ku wanke shi da ruwan laduwa ku sake zai ce kuma to aje sake nemo wani wanda shi miskala zarratin ba wani gutsayen safin inda imani saboda ba imani ba shiga aljanna ko ba aiki ba za a shiga aljanna na sai a ji a nemo wani a sauce Allah ya ce kai wani abu duniya ka tuna zai ce na tuna ya ce bai kai ya ce ran da zan rasu na gawa ‘ya'yana in na mutu ku ɗauki gawa na ku je ku ƙona in kun ƙona rabin tokar ku hau dutse a garin wanda ya fi kowane tsawo ku watsa shi iska ta ɗauke rabin ku je ku zuba teku ya ce yace dan me kai haka yace dan tsoron ka wallahi ina tsoron ka kama ni ka sani ka kawai kuma gashi abin bai yiwu ba sai Allah ya ce masa to shiga aljanna ka zabi duk wani mulkin da ya baka mamaki a cikin duniya ka dauka sai ya ce ah ubangiji ni da na fito a duniya a wuta zan kai da yake kaje malaikai ku baci aljanna kamar duniya duniya duniya goma wannan shine karshen mutumin da zai shiga aljanna sai da kofar aljanna mu kuma mun rufe kofar karatu yau sai gobe za mu tashi daga wala ta fausa wallahu amin amin amin Allah ya
Allah shi gaba ta wani.
Amin.
A wannan tambayar malaman primary school da suka aiko game da bayani da kai shekarar jiya.
Na'am.
A kansu. To sun ce su an musu verification ya kai sau uku amma har yanzu gwamnati ba ta ba su hakkin su ba. Suna so ka ba su su ma shawara sannan kuma ka ba gwamnati shawara sun amince da jawabin da shekarar jiya.
sun amince da cewa tantance su ko? Tantancewa da aka yi sun amince ba? Yanzu sun yarda da a cikin zako da ba su kai su karantar ba, sun yarda da wannan sun amince sun amince ba na a ce gwamnati ba ta cuce su ba haka na sun yarda cewa a tantance su su ne suke cutar yaran jama'a shekara da shekaru a wajen bai dace su karantar ba amma suna karantar to yana da kyau itirafu bi zanbi kamar la zanbala duk wanda ya zai yarda da laifinsa kamar wanda bai taba yi ba dama shi tuba ma yarda da cewa kai laifi shine yayi tuba ai ba wani abu ne tuba wai na tuba na tuba ba shi bane tuba a ka yarda kai laifi din to tunda sun yarda sun yi laifi Allah ita gwamnati kuma yanzu ya saura gare ta na daya kamar inda ta faɗa ita ba niyyar ta tattun su samu su ta kore su daga aiki ba ne. to ta tabbatar da haka din ita ma ta ji tsoron Allah a kansu su ji- ta ji tsoron Allah in akwai wani haƙƙin su in akwai haƙƙin su wanda dokan aiki ya nuna suna da wannan haƙƙin a bincika in daidai da doka ne a ba su haƙƙi amma in ba daidai da doka ba a nuna musu ba haƙƙinsu ba ne ba za a ba su na
saboda idan ka zo da fake certificate ba haƙƙinka ba ne a biya ka ko shekara nawa kai na
don ka zo wa mutane da ƙarya dama da ƙarya da zamba ka kama aiki baka zo da certificate ba kai karatu ba to kai din nan baka da haƙƙi na baka da wani haƙƙi to in wanda lalle ne su je makaranta a bi record na su a yi verification mai kyau a bi record na su lalle sun je primary a anguwa kaza a lokacin da aka ba su living certificate primary headmaster su sunansa kaza yana anguwa kaza a shekara kaza suka gama sun tafi teachers college ah, grade 2 ko sun je secondary a waje kaza principal ɗinsu ne kaza sun yi shekara kaza an karantar da su a sun ci grade 2 nasu a sun ci waye nasu tukuna ka ɗauke su aiki daidai ne eh daidai zuwa makarantar ka sun je daidai iyaka kwakwalwa ne ba su da shi to wannan certificate lalle a biya shi saboda daidai ne kwakwalwa kuma ba- sai a dakatar da shi sai ya jara kwakwalwarsa na ina ji an gane amma ba za mu sake kin zakariya ne shi farawo ne ya kamata ya bata yaran mutane lokaci ya bata gwamnati lokaci ya saci kudin gwamnati ta kala da shekaru ya kuluna amwalan nasi bil batili a kama shi daga nan sai prison
na wannan shine haƙƙinsa amma an ya bi ta hanyar daidai to muna kira zuwa ga gwamnati muna kira zuwa ga gwamna a kafa kwamiti a sake bincike in na dan ne a yi aiki da a fito da white paper duk wanda suke da haƙƙi a ba su haƙƙinsu daidai wanda suke da laifi maza a gurbanar da su a gaban kuliya a yi musu hukuncin da ƙasa ta nuna a yi musu ko kuma in gwamnati da rahamanta za ta yafe musu ta yi musu yafiya eh wannan muna kiran gwamnati da babban murya ta yi musu wannan na saboda musulunci la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa a musulunci mu ba mu yi- ba ma son gwamnati ta cutu ba ma son kuma malaman firamare na gaske din su cutu na na Allah shi gafarta wani an a mai tambayar yana cewa a sa wa kaza irin na agri ko products magani ko allura kuma a rabu domin a yi kumfara hansa a sai wa mutane shi ya halatta lare ko mare
zuwa musu da gare da su girma eh, lokaci wannan ba a a lokacin da yayi mana ba da sun ci bane na ai sun ci ne dan su su girma na ai wannan daidai ne na ba wani abu na da ba rai- ba rai ne su sa wani chemical ya ya- ya kumbura wannan cuta ne bai kamata a yi ba.
na amma da rai yayi ba komai na an ba ka ga matar da kuma yaran 73 zuwa yanzu ba ba ka ganku girman ku kun fi mutane ba saboda duk yaran da aka haife su daga 73 zuwa yanzu an sun duba kum kum kuma dan katai saboda kasar ba baranda ma ba cuta ba kaza ba kaza ba kaza duk an kashe an haife ku akwai fetur a kasar kun samu abinci kun yi kaza kun ci lafiya shi yasa amma da lokacin da akwai su cutan baranda ma da sauran zaka mutane su mutu da kyar za ga mutane za ku kewa da kyar ku mutu ai daga 73 da aka samu ne- nema ai shi yasa ake kira ku yara 73 kakin kakin agri ake kiran ku kuma yi saboda duk kuna cin abinci kuna jira ba da jiwa zai shiga maka wani a wannan mai tambayi na cewa ya ce wa mijin matarsa akan cewa idan ta fita ta tafi aure ta wannan yana da kofa da biyu ya kofa na shi ɗakinsa ya dauka cewa ya kuɗi sai ya ce mata idan kika fita ta wannan kofa kika tafi auren mijinsa sai kawai ya yi ko Allah kuma sai ka fita ta wannan kofar ɗakinsa ne ka tsammani cewa ya kuɗi.
ba ya dai amma ya faɗa ba Na'am.
ta kuma kofar da ya faɗan ta fita ba A'a, ba kofar da ya wuce mai shi ya faɗa ya ce in kika fita wannan kofar da shi a buɗe yana tsammanin bai ya ɗauka cewa ya kulle kofar sa ɗaya na ɗakin sa to a shi yana da kofofi biyu biyu na'am sai ya nuna mata kofa na'am in kin fita daga wannan kofa na'am ba ki da aure na'am sai akwai kofa a nan yawwa.
ita sai ta fita ta nan na'am eh to wannan sharaɗin ba auren ta yana na'am eh na'am amma a ajiye hankali na'am
a ajiye hankali na'am saboda aure niyya ce na'am innamal a'malu binniyat mutum misali yanzu kai fushi ka je ka dauko takarda na saka baka bata ba ta saka na'am
ba wai sai ka bata ba tunda ka rubuta ko ka bata ko baka bata ba innamal a'malu binniyat ta saka in shi niyyarsa kawai in ta tafi aure ne a sake ta to ko ta sama ta huta ba ta na'am to taso a san da wata haniyar din shine babba duk wani hila mutane su suna yi wayansu maganganu suna zama da matan su ba aure suna haifa yara na gaba da fatiya a suna haihafa suna zama mutanen banza suna kakkashe mutane a banza to domin haka aure ba abun wasa bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa salasun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd abu guda uku gasken su ma gaske wasan su ma gaske na saka na aura na iyanta ba wasa ko da gaske ka faɗa mana gaske da wasa ka faɗa mana gaske ina ji an gane na'am masu neman addu'a to an ba sa kawo abu na fi shiru muna addu'a amin
salati goma ka annabi sallallahu alaihi wasallam
kamar ta fatiha da ayatul kursi Allah ya biya wa kowa bukatarsa amin Allah ya ba mu alheri na amin duniya da lahira Allah ya kama hannayen mu Allah ya kama hannayen mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye kasar mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye jinin mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye naman mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye jijiyoyin mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye bargon mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye kasussukan mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye iyalan mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye duk abin da ya mallaka mana ya Allah muna roƙonka a darajar wannan wata a kwanaki goma na wannan wata ya Allah muna roƙonka dan wannan zama da muka yi na faɗakar da junanmu ya saboda yardanka ya Allah ya Allah ka ka- ka amsa addu'o'inmu Allah ka ba kasar mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kebe kasar Borno da wannan zaman lafiya Allah ka kebe Maiduguri khassatan da wannan zaman lafiya sa'annan Borno sa'annan arewacin Najeriya sa'annan Najeriya baki daya sa'annan duk kasar musulmi ko a ina muke ya Allah ka kiyaye mu Allah ka iyanta Allah ka bawa ƴan uwanmu a Falasɗin Allah ka ba su nasara akan Yahudawa da suka shiga kiblan mu na fari suna wasa a ciki suna iskanci Allah ka tsarkaka kiblan mu na fari Baitul Maqdis daga Farasinul Yahud daga daudan Yahudawa ya Allah muna roƙonka la manja aminka illa ilayka ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka Allah ka kiyaye mu ka kiyaye duk abin da ka bamu Allah shugabannin mu ka kama hannayensu Allah ka ka- kai ne ka zaban mana su ba zabin mu bane zabin ka ne kuma mun muka ciya muna zaban mun muka zabe su ƙarya muke zabin ka ne sai wanda kai kake so ne za zai tabbatu Amin.
ya Allah muna roƙonka tunda kai ne ka zabe su Amin.
kai kuma kana yin komai da hikima Amin.
ya Allah ka juya aga- agalan su Amin.
zuwa ga abin da yake da alheri da Amin.
ƙasa da kuma jama'a gabaki daya Amin.
Allah duk gashi nan zabubbuka mun- yana zuwa a gaban mu Allah ka zaban mana mutumin kirki Amin.
Allah ka zaban mana alheri Amin.
Allah ka zaban mana duk wanda ka san zai fitta kasan nan zai jagoranci ka fitta kasan nan don ba shi ne zai fitta kasar ba kai ne mai fitarwa amma wanda zai jagoranci dan kasan nan ta fita daga cikin wahalhalu da aka shiga a cikin bayin ka kai kafi mu sanin su Allah ko aina yake ka zaburo mana su in cikin wanda suke nema ne Allah ka ba shi nasara in ba ciki bane in ma wata kasa ce Allah ka da ka kawo mana shi Allah ka ba shi nasara Allah ka kowaye ma wanda dai kasan nan zai zai zama mana jagora kai kuma ka taimake shi mu fita daga cikin halin rashin tabbas da muke cikin nan to ya Allah ka ba mu shi ya Allah ka ba mu shi ya Allah ka ba mu shi ya Allah ka ba mu shi kuma in ka ba shi ka karfafa shi in ka ba shi ka shiryar da shi ka kama agalansa kar ka bar agalansa ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amin. Insha Allah.